بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa kamar yadda muka je faɗa yanzu lokaci ne na yi talbiya babu laifin a ɗan saurara so da ɗan ci abinci ko a ɗan ƙara haɗa energy kama a ci gaba da talbiya yanzu muna kan hanya zuwa garin makka insha Allah wanda wannan tafiya za ta iya ɗaukar mu awa biyar zuwa shida tafiya ce ta kimanin kilomita 420 ko wani abu makamacin haka kamar ka ce daga tsakanin abuja zuwa kano ko kano zuwa bauchi ko makamantansu a wannan gari na makka da muke fuskanta shine ake wa lakabi da ummul qura kamar da Allah ya kiraye shi kazalika wahayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man hawlaha wa tundira yawmal jam'i la rayba fi Allah yace mun maka wahayin wannan alqur'ani dan kai gargadi ga ummul qura wato uwa alqariyu uwar garuruwa wannan gari shine garin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya roki Allah yake cewa rabbana rabbana inni askantu min dhurriyyati rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in sai so Ibrahim rabbana ne بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله يتي الله إبراهيم يا الدعاء يتي ربنا يا أبنجتم إني أسكنت من ذرية للينينا زونت وسساشي تكن ذرية بواد أوانو قززبو ghairi zi zar'in wanda ba yi da tsoro maka ba ta da yabanya ba ta da fadamu ko wuraren noma ko ƙasa wadda take ta noma Allah ya ce annabi ya ce inda baitikal muharram ya Allah a kusa da ɗakinka a gefen ɗakinka wanda yake mai alfarma rabbana li yuqimus sala nayi haka ya Allah fata ta fata na shine zuriya ta zama sai da sallah Allah ya amsa mashi duka wannan. Sai Ibrahim ya ci gaba da cewa faj'al afidatan minan nasi tahwi ilai ka sanya mutane su zama suna tsananin kauna zuwa inda suke. Warzuqhum minas samarat ya Allah ka azurta su daga yayi tatuwa la'allahum yashkuru. Za mu ga irin arzikin da Allah ya bawa Makka tare da cewa ba a noma amma Allah ya ba su arzikin abinci da yayin itace da sauransu. A wannan kenan. makka ana ce mata kamar yadda muka ji a wannan aya albaitul muharram ko albaitul haram wanda Allah yake cewa subhanallahi asra bi abdi laylan min almasjidil haram Allah ya kira ta da suna almasjidul haram idan aka ce almasjidul haram ana nufin duka garin makka duka garin makka ana ce mishi almasjidul haram ba wai sai cikin masallacin ba Allah ya kiraye shi a wurare da dama da sunan haka kad nara taqalluba wajhaka wajhika fis sama falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram da ire-iren su an kira shatr al masjid al haram a wurare kamar uku a cikin bakara haka nan a cikin a a a fadin Allah waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram dan ma duk cikin bakara ne ko da kuma a a can wajen magana game da wa'atimul hajji wal umrata lillah fa in uhsirtum fa wasaytara min al-hadi ya zuwa karshe da Allah yake cewa a wajen azmi wa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tu Allah yake tilka asharatun kamila zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjid al-haram na sun kai kan wata magana ne ba lura ana kiran wajen da suna wajen haram haka yas'alunaka an shahr al-harami qitalin fi nan ma Allah ya ce wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjid al-harami wa ikhraj ahlihi minhu akbaru inda Allah zuwa karshe a haka nan haka nan cikin suratul maida la allazina la tahillu la tahillu sha'irallahi wala shahr al-harama zuwa karshe da Allah yake cewa ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا da ire-irensu kamar cikin amfal wa ma lahum alla yu'adhibahum Allah wa yasud wa hum yasudduna anil masjid haram Allah ya ce ma kanu awliya'a haka haka cikin tauba ajaltu sikayatal haji wa umaratul masjid haram to zamu ga cewa a ire-iren waɗannan ayoyi Allah ya kira duka garin da suna masjid haram laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya بالحق لتدخلن المسجد الحرام kaga ai la tadkhulunna makka shake wajen haram hakanan wajen da yake cewa a a a a wa ma lahum alla yu'adhibuhum Allah da ire-iren su duk ana nufin da subhanallazi asra bi abdi layla min masjidil harami duka wannan ana nufin duka garin makka ne saboda haka shi garin makka falalarsa ta fi falalar garin madina ta fuskar darajar masallacin shi garin madina idan ka yi sallah a cikin masallacin ne kowace sallah kake da lada ninkin dubu goma shi ko garin makka idan ka yi sallah a ko'ina a cikin harami sawa'un a cikin masallaci na asalin ko cikin tausi'a da aka yi masa wato expansion da aka yi masa ko cikin wani masallaci cikin anguwannin makka ko cikin hotel ko cikin gida dukkanin shi hukuncin shi da cikin masallacin makka wannan shine abin da malamai suka karrara saboda waɗannan ayoyi saboda haka duk inda kake a cikin makka ka gane yana da falalan masallaci kuma duk abin da aka hana yi a cikin masallaci an hana yi a wannan wajen alfarma da kasan masallaci na da ita to a cikin garin makka duka garin yake da na alfarma shine an hana surutu an hana jayayya an hana yin yadda wani najasa an hana duk wani abun banza an hana ko a masallaci to duka garin makka wannan falar ta shafe shi ina fata mun gane sannan kuma duka garin makka duk inda kai ibada za ka samu wannan falalan ta wannan ibada da aka jama'a mu kiyaye a bayan mun je mun soke umaran mu insha Allah za mu kwana goma a wannan gari mai albarka na makka inda yake sawa nan kwanaki shine mu shagaltu da yawan salloli na farilla da na nafila da tawafi musamman tawafi na nafila mu shagaltu da shi a domin shine ba za ka yi a ko ina ba sai a makka za mu shagaltu da yawan yin dawafi don mu samu wato kusanci ga Allah mu samu rahama Allah mu nemi bukatu a wurin Allah kamar da makaranta hadisi a dazu annabi ya ce Allah ya kirayi mutane guda uku da mai zuwa jihadi da mai zuwa umara da mai zuwa aikin haji Allah annabi ya ce waɗannan tawagga Allah wato mutane ne da Allah ne ya gayyace su ya ce fito fito ku jihadi suka fito ku fito ku bar aikin haji suka fito ku fito ku bar umara suka fito sai Allah ya ce to tunda haka ne duk abin da suka roƙe za a amsa musu kamar da na kira su suka amsa mu so da haka wannan alƙawari ne Allah ya mana na amsa addu'a da haka idan mun isa wannan wuri za mu tsananta wajen addu'a daga cikin abin da ke sa a gaba addu'a akwai naciya ai tayi ai tayi ba ci ba gani a musamman waɗannan yara namu muna ƙara muku wasiya da ku dage ai ta addu'a ba kowa ne yake da karancin shekarun ku yake samu wannan dama ba wannan duka mu ba wanda ya samu wannan dama da kuka samu da karancin shekarun da haka ku gane Allah ya muku wata falala ta musamman da haka ku tsananta addu'a wajen neman Allah ya sa ku akan tafarkin shari'a Allah ya sa wa iyayenku albarka a rayuwarsu da a ayyukansu da kasuwarsu Allah ya ƙara musu arziki Allah ya ƙara musu lafiya waɗanda ba sa raye Allah ubangiji ya ji kansu sannan a tsananta addu'a ga sauran ƴan uwa musulmi tun daga kan malamanmu musamman malaminmu malam albani Allah ya gafarta mai Allah ya rahama gare shi da sauran malamanmu da makarantar mu ta darul hadis da ita kanta Najeriya da addinin mu na musulunci da dukkanin ƴan uwan musulmi wanda suke cikin kunci da bala'i kamar musulman mu na Najeriya wanda muke cikin halin damuwa muke cikin halin yanayi da kunci da rashin tsaro da za mu ci gaba da yi wa junanmu addu'a da musulman ƴan uwanmu da suke kasashen Falastinu da sauran kasashen da suke cikin halin yanayi na yaki da za mu musu addu'a da sauransu mu tuna cewa duk sanda muka yi wa dan uwanmu musulmi addu'a a sanda ma bai san muna yi ba to Allah madaukakin sarki da aje malaiku ma su yi mana irin wannan addu'a saboda haka za mu ci gaba da yin talbiya a gwargwadon hali da dai yanzu kowa cikin shi ya dauka sai a ci gaba da talbiya Allah ubangiji ya karba mana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك mutum da dangane a natse kada ya garci da wuri ko a iska makwagwarin shi ta kare da wuri idan har da ya yi bacci ko haranne da ya ce makwagwarin shi yana ciwo idan ga yi a hankali saboda kada makwagwarin ya abin da kai kara ciwo in za ku iya tunawa da muka zo ɗaukar harama mun kara da wani close muka ce Allahumma mahilli haisu habastani wannan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da wannan ainihin wato a a addu'a wannan togaciyar domin yanzu da muka dau wannan alƙawarin cewa za mu je mu gaisa ɗakin Allah to wajibi ne mu sauke kuma da Allah yake yake cewa a yaqdu tafatahu bal yaqdu tafatahu wal yufu nudurahu wal yatawafu bil baitil atiq idan mutum ya ɗauki wannan harama to wajibi wajibi ya cika ta in ba haka ba to sai ya yanka jini wato da yanzu a ce wani dalili Allah ya kyauta wani dalili ya ka karasawa ka'aba kamar rashin lafiya kamar a ce misali idan mutum bai da takardu bai da tarhisi ya yi mukhalafa baladiya suka kama shi misali babu dai a cikin irin wannan Allah ya tsare su to duk dai wani abu da ya hana ka karasawa to ana bin ka bashi na cewa sai ka yi wannan umara in ba za ka iya ba kuma sai an je garin makka an sai rago wataƙila biyar ɗari shida ko na makamancin haka a yanka a ba wani talaka mazaunin garin makka sadaka sannan shine kai ta halluli amma kai wannan to kace kace Allahumma mahilli haisu habastani insha Allah a koda ka samu wata matsala ka riga ka yi to kace insha Allah eh to yanzu a muna muna da sauran tafiya awa uku insha Allah amince awa da yake nan da saka a ci gaban talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ba a musu ba a jayayya fala rafasa wala fusuka wala jidal don suna jayayya ba a yin musu لبيك اللهم لبيك لبيك بيزوجي نسا قصا اوف بيزوجي دين بيزا بيزا قصا sai dole sai ka sauka kenan bari mu kan san cewa sauka a wajen za ta sai sauka لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ما شاء الله كاسن غدن غري كبرا عشان ما نكوي كبرا غوم من دين لبيك اللهم لبيك يا دغاي لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة